صلى على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربعي لكم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين حقيقة أبنجي الله اصطفى اختار يا ذا بآدم النبي آدم وبن هلتا ونوحا هكذا يا ذا بأنبي نوح وآل إبراهيم لآل إبراهيم na ali imrana ma'ana alu anan bi ma'ana an hima ya zaɓi annabi ibrahima alal alami na bisa talikai biji al'ambiya'i min ansalihim da sanyawan annabawa daga ‘ya'yansu mafi yawan annabawa ‘ya'yan annabi ibrahim ne zuriyatan balu min balin zuriya ce sashinta daga ‘ya'yan sashi ne minhum daga cikinsu wallahu sami'un alimun Allah mai ji ne ko masani ne wazkurka tuna iz qalat imra'atu imrana yayin da matan imrana ta ce ita ce hannatu lamma asalan yayin da ta yi shekaru da yawa ta tsufa wacce ka ta yi bege ilal waladi zuwa samun haihuwa ga tsufa ya kammata fada'atillah ta roki Allah da ta roƙi Allah nan Allah ya roƙi roƙonta wa hasar bilhamni ta ji motsin ciki da ta ji motsin cikin nan ta ce rabbi ya ubangiji ya rabbi ya ubangiji na inni na zartuni na yi bakace an ajana kama fi baɗani mahararren sanya abin da ke cikin ciki na ya zamo naka muharraren intacce atikan khalisan wanda yake ya kufuta min shagwali duniya daga shagaltuwan duniya ya zama baya aikin komi sai hidiman baitul muqaddisi Allah wannan roko da nayi fa taqabbal minni ka karba daga gare ni innaka kai Allah anta samiu kai ne mai ji liddu'a ga addu'a al'alima masani minni ya tidaniya wa lakai manu imranin nan ya halaka wahiya wato mana ya mutu wahiya hamilin tana da shiki ita an ce sababin legenta ita wannan hannatu tana zaune ne a inuwan itaciya wata rana sai ta ga tsuntsu yana ciyar da ɗan tsako yana shayar da shi ta ji tsuntsu ma kenan yake ɗansa yake tausayin ɗanta ita kuma ta tsoho ta haihu ba sai ta bege don ta samu ɗa saboda ganin wannan tsuntsun ta roƙi Allah ya azurta ɗa ya azurta da ɗa namiji in kuma ya azurta ta za ta ba da shi kyauta ga baitul muqaddisi wanda zai dinga hidima to abin da ta roƙa kenan to me zai faru an karbi roƙonta abin da ta neman aka bata ko ba shi aka bata ba fa taqabbal minni ka karba da gare innaka anta samil alim wa laka imran wa hiya amilun faqabala ma wal'ata yayin da ta haife cikin waladana sai ta haife ta jariya ta yarinya ta mace wakana tarjo an ya kuna gulaman ta zamo tana kaunar cewa wannan ciki ya zamo namiji nan ta ce allah ya ba ta ɗa namiji ya zamo in hidiman kudus islam ya kun yi harari illa girma don ba wanda ake mai da su yaya sai dai mazaje kalar da ta ga haka sai ta ce mota zaratan tana hanzari ya rabbi ya ubangiji inni walatuwa unsani na haife ta mace alhali namiji na zata wallahu alamu ma wala da Allah shine masanin abin da ta yi ai ba tana ga yawa Allah ba shi ba ta ba bima wala jumlatu itralin min kalamihi ta'ala an ce wallahu alamu ma wala din nan maganan Allah ne wafi kiratin bilan mitayi ya zama bilan mitayi ita ta faɗa kenan ko da ta ce rabi ni wala ta unsa ta ce wallahu a'lam bima wala'atu Allah ya san abin da na haifa in ko ya zama wallahu alam bima wal ad Allah ne ke gaya mata kamin ki gaya mini ai na san abin da na baki walaysa zakaru kal unsa namiji allati dal allazi dalabar wanda ta nema bai zama kamar mace ba allati yuhibar wanda aka bata kyautanta ne annahu yusalu lil khidmati domin ana nufi da dan ne ya hidima wahiya mace ce kuwa la ta sunora ba ta ba ta inganta ga yin hidima ga ɗakin ɗakin Allah don mai lullubiya saboda rauninta wa auratiya da al'auranta wa ma ya akariya da abin da yake bijiro mata min alkhairi na haila in tana haila ba za ta zo masallaci ma masallaci wa nawa da makamancinta to Allah ne kaga abin da na haifa ba ka da na ya gagara to amma dai wa inni sammaitu ha maryama ni na sa mata suna maryamu wai ni yuzaha ina tsartar da ita ina tsare ta bika da kai wazuriyata da zuriyanta auladiya yayanta min shaytan rajimi daga shaytan jefaffe al marduru da abin haihuwa ya zo cikin hadisi ma min mauludi wuladu ba wani da a duniya da za a haife shi illa masa wuce da sai shaytan ya shafe shi hina yuladu yayin da ake haifuwansa shi saka kowanne da sai ya daga yayi kara faisayin sai ya daga sauti sarikan yana mai kururuwa shaidan ne ya shafe shi sai dai maryamu kawai ita ce shaidan bai shafe ta ba wamniya da ɗanta isa rawahu shehani buhari da musulmi sun ruwaito fa taqabbala rabbuha ubangiji nan ta ya karbe ta ay kabila maryamu min ummiha ya karbi maryamu daga mahaifiyanta mika bulan hasanin karba mai kyau wambata ya tsanar da ita na batan tsara hasanin mai kyau an sha'aha bi kulkin hasanin ya farar da ita na ɗabi'a mai kyau wa kana tambutu yawmi kama in butul marudu fil yami sai Allah ya sa mata girma da wuri sai ta suna karuwa a yini guda kamar ɗan shekara guda wa tarbiya ummu hulul akhbar uwan tun da baban ya mutu babban malamin su ne shi imana to ya rasu ya bar ciki to da ta haihu ga yarinya kuma aka samu ta ce to abin da ne ba ka can nan ba sai na cika sai ta ɗauko ita maryamun nan ta kawo manya-manyan malaman da suke yahudu cewa to sannan tudu baitul maqdis shugabannin baitul maqdis fa kala sai ta ce dunakum hadhihi zahir nazira to ga abin da nayi baka ce yau gashi na kawo ta na bar mu Allah fatana ba su suka yi rige-rige kowa yana ce ni zan rike ta ni zan rike ta ni zan rike ta li'anna domin ita abin da yasa suke rigirgen nan bintu imami yar shugabansu ne kuma ya mutu faƙala zakariya zakariya ya ce in ana haƙo biha ni na fi cancanta da ita li'anna ukhta indi don ina auren yar uwanta kalu suka ce la ba zai yiwu ba ta na kasar ya sai mun yi koya wandalako suka tafi wa mutu zatun wa ishiruna su mutum ashirin da tara ne ila narin ordon zuwa koramin ordon wa alkawa kalamu suna da abin da suke yin isara lokacin sai su jefa alkalma a kan ruwa ala anna man sabata Allah man sabata kalamu alma ya wanda duk alkalmin sai tabbata kan ruwa bai nutse ba fa huwa aula shi fi dacewa biya da ita su sha taran nan kowa jefa alkalmin sa akan ruwa fa sabata ballon fasabata kalamin zakariya alkalamin zakariya shi ya tabbata kadai suka ce to mun bar maka fa aka zaha wa mana laha gurbatan bil masjid sai gina mata daki ita kanta ita madaimun na a masallaci tsanin nan yayi shi bene ya bi sullamin da tsani la yasalu ya gairu ba mai zuwa wurin ta sai shi wa kana ya ci ya yakul ya wa sharabi ya zama kullun zai kamata abinci da abin sha wazan dihniya da man shafawa in ya je fa jiru inda ba ki ta saifi zai samu kayan marmarin lokacin bazara fi shi ta lokacin hunturu wa ba ki ta shi ta lokacin hunturu kayan marmarin da ake sa a lokacin hunturu ya gashi bi saifi a cikin bazara kama kala ta'ala wa kabala zakariya zakariya wa yadaineta lamma ya taro ta ilai zuwa gare shi wa bi kira'atin بالتشديد كفلها ونسب زكريا ممدودا زكريا أقو زكريا ممدودا ومغسورا والفاعل من أيكنا mai kawo kayan marmari lokacin da ba ya dace ba lokacin da bazara a kawo na hunturu lokacin hunturu a kawo na bazara mai wannan aikin shi ne Allah kullama da ala alaiha zakariyar mihraba kowane yayi shi zakariyar nan mai renon da ya shiga shi mihraban dakin da ya aje ta algofa wa huwa ashraful majalis shine mafi daukakan masauki mazauni shine bene waje da inda arzikin sai ya samu arziki wurin ta kame ya kawo mata Allah ya kawo kala sai ce ya maryamu anne laki haza ta ina kike samu wannan ne kala ta ce wai ya sagira dun tana karamar yarinya fa huwa min indillah wannan daga wajen Allah ne ya ci ni bihi yana zuwa min min jannati daga aljanna inna Allah yarzuqu man yasha wa Allah shi ke azurta wanda ya so bi gairi hisabin ba lissafi rizqan wasi'an bila tabiatin arziki mai yawa ba tare da bibiya hunalika a canan ka ne shi annabi shi zakariya lamar a zakariya zalika yayin da zakariya ya ga irin abin da yake aukuwa da maryamu wa alima ya san annal qadira ala lisyani bi shayfi ghairi hanihi ya san cewa Allah mai iko ne ya zo da wani abu ba lokacinsa ba kadirin yana da iko ala lisyani bisa zuwa bilal da da alkibar bisa tsufa wa kana ahlu baiti in karalo shi kuma zakariya mutanen gidansa duk sun kare sai shi bai da haihuwa kuma daga nan da zakariya rabu a zakariya ce ni ma bane roki Allah ko zai bani lamma na halal miraba yayin da ya shiga miraba li salati zuwa sallah jawabin laili da take dare ka kala sai na cewa rabbi ya ubangiji habli min ladunka zuriyatan Allah ka bani zuriya daga wurinka ayi batan waladan salihan da na gari innaka sami'ud du'a kai mai jin du'a ne da ya ji haka ne faɗi haka bana da tulu mala'ikatu sai ji kira daga wajen mala'iku wa huwa qa'imun yana tsaye na zare yana sallah a miraban masallaci ayil masjid masallaci ay bi an ay bi an wa fi qira'atin bil kasri wa bil kasri in bi taqdir al qawl inna allaha ko anna allaha Allah yubashshiruka yana maka bishara yubashshiruka mustaqallan wa muhabbaban yubashshiruka ko yubashshiruka duk wannan karanta daidai ne Allah yana maka bishara na biyaya da ɗa wanda zai baka sunan shi yaya sunan ma an ga maka ga ɗan ma ga sunan shi musaddiqan bi kalimatin min Allah kuma shi yaya nan in ya zo zai gaskata da wani kalma mai kasancewa daga Allah shine Isa ayi ruhullahi Isa ruhin Allah shi yaya zai ba da gaskiya da annabi Isa tun yana ciki wasamma kullahu la'annahu ya ambace shi kalimata ya ambace shi kalimatu din nan da yace bi haya musaddiqan bi kalimatin min Allah me yasa ce Isa kalimatu min Allah a li'annahu kulika bi kalimati kun don an halice shi ne da kulman kun ba a a namiji ne ya sadu da mace ba a Allah ne halice shi da kun wa sayyidin shugaba ne matbuwa abin bi wa suran kuma abin darewa mamnuwa ne nisa mai hannuwa gabarin mata wa nabiyan annabi kuma min salihin daga cikin salihai ruya an yi ruwaya annahu lam ya'mal khadiyatan bai taba aikata kuskure ba ko so daya wallan mai kuma bai nufi bai da ita ba kala shi zakariya da yi irin wannan abu ya ce oh man da Allah da iko in kai wajen shekara ɗari a ce zan haihu mata na ta zama ba ta haihuwa to wai yana so ya ji yaya abin yake ne rabbi ya ubangiji anna ba wai bai imani ba ne ya yi imani tabbatacce amma yaya abin zai auku rabbi ya ubangiji anna ya kone ni guda mai ina zan samu haihuwa wakar ganiyar kibaru girma ya kai inda ya kai gare ni ai balagtu ni hayata sinni na kai shekaru na karshe shine shekara 120 shekara 120 ne aka ce za a bashi ɗaya na mamaki sannan bayan ni na shekara 120 wamrati ya kiran matata ma ba ta haihuwa balaga samaniya wata zai ta kuma ta kai shekara ɗari ba biyu tom ɗan shekara ɗari da ashirin da ya shekara casa'in da takwas ina haihuwa yake sai allah ya ce ai mai sauƙi ne kala ubangiji ya ce al'amuru ka zalika al'amari haka yake min harkin layi na halittan allah gulaman ɗamin kuma da gare ku Allah wai fa'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya ga dama la yujizu shay'un ba abin da zai gajiyar da Allah sai dai in bai nufin yi ba wali zariya da yil qudratil alimati saboda Allah ya bayyana da wannan kudura mai girma ne alhamahu su'ala Allah ya masa ilhamin ya roki dan li ijaba biha don amsa masa walamma taqan nafsuhu ila suratil mubashshir bihi Allah ya tabbatar masa haka ba zai bo sai ta mege ce to Allah ina so da an gane da in an samu cikin nan ta irin su ta mege zuwa gaggawan sanin abin da aka yi mushara da shi ko ya samu ko bai samu ba kala zai ce rabbi jalali aya Allah in an yi cikin ga nuna mini aya an gane an samu cikin ai alamatan alama ala hamli imra'ati bisa cikin matata kala sai ce ayatuka alai ayan da zaka gane matarka ta ciki Allah tukalliman nasa zaka ji baka son magana da mutane kamar zaka yi magana da mutane ba ai tamtani min kalamihim wato zaka hanu zaka ji kawai baka son komai na magana da kowa bi la bi zikrillah sai dai ammaton Allah kadai to in ka ji haka matarka ta ciki haka zai aku gare ka ne salasa da ayyamin kwana uku bila yariya a dararenta illa ramzan sai dai ishara duk wanda ya maka magana sai dai kai nuni ba ka son magana to mata ka ta ciki kenan to idan haka ya faru wasu kun rabbaka kasiran ka ambace ubangijin ka da yawa wasu bi salli kai salla bil ashi wal bikari wa da ce da safiya a wakirin na da karshen rana na farkonsa wasu kun ga amma ta yi zakaratil mala'ikatu yayin da mala'iku suka ce mala'ikan nan shine jibrilu ya maryamu wannan an gama maganar zakariya kenan ya samu ɗaya haya to an koma kan kuma maryamu wadda ya rene ta sai mala'iku suka ce ya maryamu inna allah zabe ki allah ya zabe ki wadan haraki ya tsarkake ki min musisi rijali ke ce matar da namiji bai taba shabanta ba wadda bai ki ya zabe ki ala nisa'il alamin bisa matan talikai duka ai ahli zamaniki kaga nan mai tafsiri yace wasdafe ki ya zabe ki ala nisa'il alamin na bisa matan talikai duka to don matan duniya hadda mahaifiyar annabi kenan eh sai ya ce a ahli zamaniki ne mutanen zamanin ki ne yawa amma ai matan duniya guda hudu ne manya-manya wanda Allah ya zaba ita tana ciki Fadima tana ciki Hadiza tana ciki Asiya matan Fir'auna tana ciki su ne matan duniya zababbu wannan Allah zaɓe su to amma dai duka wadda ta zo da manzon Allah duk ta kere su ya Maryamu ya ke Maryamu akunuti li rabbiki ki yi kunuti ga ubangijin ki malan kunuti ki bi Allah hadihi ki bi shi wasu jiri ki sujada warki ki ruku'u ma'al raki'ina tare da masu rukuwa ai salli ma'al musallina ki sallah tare da masu sallah zalikal mazkur min amr zakariya maryama wancanin kabin da aka ambata na lamarin annabi zakariya na lamarin zakariya da maryamu min amba'il gaibi yana daga cikin labarun gaibi a bari ma gaba an ka ana gaya wa annabi kenan waɗannan abubuwan da ake gaya muka ai ba ka wurin ba ka wurin aka samar da zakariya ba ka wurin aka samar da maryam ba ka za ka yi roƙo duka yana daga cikin labarin gaibi da nake baka nuhihi ilaika muke wahayi zuwa gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladayin ai baka wajen su baka zama a gare su ba izil kuna kalamu yayin da suke jefa alkalma a cikin ruwa filma a cikin ruwa ya qatali una suna qurya ne zara lahum dan ya bayyana masu ayyuhum yakfalu maryama wane ne zai tarbiyyar maryamu وما كنت لديهم باك تارد سو يستخدمون يا نسكي سوما في كفارة يا أشكي لينونتا وتعرف كسن ذلك وانتعنك وتبير بي وليك وارد الأبار لشي وإنما عرفته من جهة الوحي يا كاكا سنشني لك جهة وحي ألا نيجي يا مكة واذكر إذ قالت الملائكة وانشن كينا كتنا يا إن ملائكو فكتشي أي جبريل كينا يا مريم وانشان ألي أنجا متعنزا بيتا saboda haka ta ci gaba da yin ruku'u da sujada tare da masu ruku'u to yanzu kuma ga wani zaɓe na za a bata wata kyautar da Allah bai taɓa yin irin da ba sai irin da mala'iku suka ce shine jibril ya maryamu inna Allah ya bashiruki Allah na maki bishara bi kalimatin minhu da kalma daga cikin sa walladin da ismu sunansa masihu isa dan maryamu khadaba ya yi mata hudu magana binisbati ilaiha ya ce isa ibn maryama galibi mutane yakan haɗa su da iyayensu maza ne wani dan wani wani dan wani to nan sai alkur'ani ya ce isa dan maryama isa dan maryama so ya ce domin tambihan faɗakarwa a sanar da ita Allah anna cewa ita taladi huru bila abin za ta haife shi ba da uba ba iz adatu rijali don al'adan mazaje nisbatuhum ila aba'ihim danganta kowa zai danganta kansa ba zai ce uwa ba danganta uwa wajihan sannan wannan da da za a baki ma'abocin alfarma ne fi duniya duniya bin nubuwati Allah zai bashi annabci wallahi akhirati alahira ma yana da daraja bi shafa'ati da ceto wa daraja ta rola daraja madaukaki wa min al-muqarrabin kuma yana daga cikin kusanta makusanta inda Allah ya wajen Allah sannan abin mamaki wannan yaro naki ba irin sauran yara ba wa yukallimun nasu zai magana da mutane fil mahdi tun yana cikin tsumman goyo kamin kowa ya fara magana zai yi kabla wakatar kalami kamin lokacin magana wakalan kuma zai yi magana yana dattijo wa mina suwali yana kuma ƙari yana daga cikin salihan bayan Allah da ta ja ka sai mamaki ya kamata kala ta ce rabbi ya ubangiji na anna ya kunu ne walidun kai fa ya kunu ne walidun ina zan samu da Allah da ne inda ake samun da sai mace ta haɗu da namiji ni ba na da miji ban da ni ya aure walam yansan ni basharun wani mutum mai taba sha bana ba bai ta zabujin da aure wala gairi ko wani auren kala Allah yace al'amru kadhalika al'amari dai haka yake min halki walidin na halittan da minki daga wurin ki bila abin ba da uba an gama Allah ya halu kuma ya sha Allah shi yake halittan abin da ya ga dama idza qala amran idan idan annabi idan ubangiji ya nufi al'amarin in ya hukunta arada khalqahu inna ma yaqulu lahu abin da zai ce masa kun fa yakunu kasance sai ya kasance ba ya kunu kun bai kunu na irin a hankalinka ne fa ba wai sai Allah ya biya na kun kun kun ba idan ya nufi abu kana kawai bai kunu zai kasance sannan ubangiji nan wa yu'allimuhu min nuni wal ya'i ko wa nu'allimuhu na sanar da shi alkitaba littafi alhadda rubutu wal hikmata da hikima wa tawrata da at-taura wal injila da injila wa naj'aluhu za mu sanya shi rasulan manzo ila bani isra'ila zuwa bani isra'ila fisi ba tun yana ƙuruciyarsa aw ba da albaluji ko bayan balaga shikenan da aka gaya mata haka tana lafiya ba ciki ba komai nan take aka yi aka gama kun bai kwani ya aiki fanna fa jibril jibril ya hura iska fi jebi a cikin aljihun dirga wato wuyar riganta famala ciki ya faru nan da nan wa kana min amriha ma zikira abin da aka ammata ya zama da al'amarin ta sai haihuwa walamma wa kallamma ba asahu lahu yayin da Allah ya yake shi ila bani isra'ila zuwa bani isra'ila kare lahum yace musu inni rasulullahi ilaykum ko na annabi ba a bashi annabta sai ya shekara arba'in ban na annabi shi yaron da ya fito nan manzo ne nan annabi ne manzo ne saboda shi gaba ɗayan sama a zaman sa na duniya bai arba'in din ba ma balle a bashi annabi ya kansa shekara talatin da uku aka ɗauke shi shi sake ce zai dawo ya shekara arba'in wasu ka ce zai dawo shekara bakwai cika arba'in din nan wani kaulin zai dawo shekara arba'in din nan to shi ran da aka aiko ce ni kala inni rasulullahi ilaikum anni bi anni cewa ni ka itukum na zo muku bi ayatin da aya alamatin ala tilki zan zo muku da alama bisa gaskiya na min rabbi daga ubangiji ku hiya anni ita ce wannan wato ayar fa fi qira'atin bi kasril kasri istilafan ko inni haluku lakum min ad-din zan suranta shi ne halittan ba halitta irin na ubangiji ba sai samu danyen kasa ya kwaba ya kwaba zai kaman ɗayar bebe sai dauka sai hura yana hurawa sai tashi sai gaba ya faɗi mutu saboda kowane annabi ana aiko shi da abin da aka fi kwarewa lokacin sa ne a lokacin annabi isa an fi kwarewa a wajen magani to duk maganin ka ta da mai rai magani ba za ka iya ba to shi sai aka bashi wannan mu'jiza yayin ya ce ahalukum min ad-dini ahalukum lakum min ad-dini ka hayatin tsairi kamar sifan tsuntsu misal surati misalin suransa fal kafu ismu ma'rufin fa an fa sai hura fi a cikin allamiru bil kafi bai kunu sai zama tsairan mai tashi tsuntsu wa fi kiratin tsairan amma ina yin haka ne bi idinillahi da izinin Allah bi iradati da nufin sa fa alaba min nuna shan fasha ya ya halitta musu jemage لأنه أكمل الطير شيني mafi cikin tsuntsu halkan halitta fakana ɗiru in ya zamo yana tashi a gaban su on yanzuru na suna kallon sa fa iza gaba in ya faku in ayyuni daga idanun su masu kadama idan sai fadi matacce wannan kenan in wani zai iya wannan mu'jizan ya kawo wa buru lakama ina warkar da makaho makaho da akmahu da a'ama akwai bambanci a'ama wanda da yana gani ya makance akmaha dama tun da aka haife shi bai ganin ba to wanda ya zo duniya baya gani ya fi wayan magani fiye da wanda ya makancan to shi aka mahu yake wanda ya zo idansa ana nema sai tsaga idon sai samu na ba kawai to ba sai sa sai ya zama ido ya tashi allazi wulida ama wala abrasa ina warkar da mai baras wa kusa an kebanci aka mahu da abrasu bi zikiri da ammato li annahu ma da'a iyayin cuta biyu ne na masu gajiyar da magani ba kowa ke iya maganin baras ba ba iya kowa ke maganin akmaha ba wa kana ba sawo ya aike shi ne fi zamanin dibbi a zamanin magani fa wara fi yawmin annabi isa ya taba warkarwa a rana daya hamsin alfan mutum dubu hamsin bid du'a'i da du'a'i ba sai ya shafe ka ba amma sharadi biyan kuɗin da zaka yi bil imani kama da gaskiya da Allah wa uhiyal mauta ina raya matattu duka bi idinillahi da izinin Allah kararrahu ya maimaita shi ne لنبي توكم الألوهية دون كوري وانكر أيوها من شيء الله ني في عشقي فآيا آذر أكون أبو كنسا آذر صديقا له يا متو يا الدعاء يتاشي ابن العجيز شيما يتاشي da ibnatul ashiri duk waɗannan da suka tashi wai ba na dabo kamar ya tashi zuwa an jima ya koma ba fa shi sun rayu o da dan har aka yi musu haihuwa yara ya samu dan nuhu mata ya mutu bil halin nan take ونبئكم sannan kuma cikin abin da Allah ya bani na mu'jiza ina ba ku labari bi mata ku luna da abin da kuke ci da yazo sai ce ka ci kaza ka ci kaza ka aje kaza wa ma tadakhiruna abin da kuka boye ta kabi ko nabi biyu tun a cikin dakin ku bi malamin ayinu abin da ban ganshi ba wa kana bi shahada ya zama yana ba mutum labari bi ma akalla da abin da ya ci wa malam ya kulla abin da bai ci ba ma duba nan inna fi zalika ayatan hakika akwai aya cikin wannan abin ambato lakum gare ku in kuntum mu'minina in ku mu'mine ne wajitukum sannan ni Isa na zo muku musaddikan lima baina yadayya ina gaskata annabawan da suke gabana abin da yake gabana min at-taurati na at-taura walau hilladan in halatta lakum gare ku ba allazi hurrim alaikum sashen wasu abubuwan da aka haramta muku wanda ya muku kunci fiya ciki fa ahlul laba ahlul lahum min sabti samaki ya halatta musu daga kifi wadanda da tsuntsayin malasisi ya ta wanda ba kaya lahu gare shi wakila an ce halal jami'a ya halata duka ba'arun mi ma'ana kullu ne waje tukun na zo muku mai ayatin da aya min rubikun na gomen yin yukarar rahuta ke dan wani yau na alayi fattakunla ku ji tsoron allah waɗi wuni ku bi ni fi ma amurkun cin abin da nake horon ku da shi min tauhidin layi na kada ita allah wa ba'ati da bi ya gare shi inna Allah haƙiƙa ubangiji rabbi shine ubangiji na rabbukun da ubangijin ku babudu ku bauta masa hadha allazi amarkum bi wannan abu da nake horon ku da shi siradun dariqun tafarki ne mustaqimin madaidaici fa kazzabu duk wannan abubuwan da aka nuna musu na mu'jizozi suka kare ta Isa wallam yu'minu suka ba basuwa da gaskiya bihi da shi ba
ya ce salamu alaikum wani ƙarar mara lafiya wai duk farkon watan maulidi muna gani yan faida suna rage bankin biwa ne shi ibrahim yadda ke cewa ni a da ibrahim na hilalahu shi ne ke so a rage mai da kuma fasara amin a rage mai bankin da fasara a ban iya rera wani ai karatu ne babba wani darasi ne babba shi da can watan madadin in ya zo kaman tun daga farkon watan har zuwa ranar sha ɗaya rana ne na farin cikin za a samu abin da ba a taɓa samu ba saboda kowane rana yakan zama ranar idi to da ana karanta kaman su tani a turrabi bimidatul mali bilman da kilbali a ke biya ma'amali alam bisharil maududi sharil ula wasu da zai rahabi tarihi zai rabiyar awwali abin da muka san kenan magabata su ne karantawa a kowane dare daga daren farko zuwa daren goma sha ɗaya to amma mutanen mu yanzu da suka ɗauki diwani na shi ibrahim sai suna karanta haniyan da ibrahim wala hilalahu hilalun madalin nazirin jilanu shi anna- shi ibrahim saboda da matukan son annabi ya ce duk wata ba watan shi bane yanzu kan ga wata ya tabbata watan ibrahim ya bayyana hani'an farin ciki ga ibrahim la hilaluhu watansa ya bayyana hilalun badalin naziri na jamaluhu wata ne wanda kyansa ya bayyana ga duk wanda ya iya kallo ya kallo wannan watan to hilalu rabi'in fihi ja'a muhammadu watan rabi'a awal wanda shine annabi muhammadu da tammala lal bushara mushara ya cika gare mu amma nawaluhu bai wansa ya gama kowa to bakin nan nan tsaya wannan makaranta muka dace ana ba mu lafiya muka kokore ana gafarta mu Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya da zaman lafiya alkhairai duka Allah ya ba mu sharori da tun kuɗe mu fitunun da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ya kawo mana sauƙin sa Allah ya kawo mana sauƙin sa fitunan kame kame kashe kashe Allah ya kawo sauƙi Allah ya wadata mu Allah ya wadata mu sauƙi Allah ya kawo sauƙi Allah musulna bi sitri الذي سترت به نفسك لا عين يراك ولا يد يصل إليك أقسمت عليك بالله ألا تسلل علينا عهدا من نسأل اللهم الهدى والجنى والتقى والعفاف ونعوذ بك من جهل البلاء وسوء القلاء ولا حول ولا قوة